الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa da ku a darasi da muke gabatarwa na tauji ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 139 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya surar da zamu tashi akan ta ita ce suratu tahrim amma kafin mu shiga cikin wannan sura ga dangadan bayan mun kare suratu taghabun kuma mun kare suratu talaq cikin taujihi na ilmul qira'at sai kuma wato muka tuna ashe akwai aya ta goma sha bakwai a cikin suratu at-taghabun ba mu yi taujihin ta ba wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in tuqridu Allah qardan hasanan in kun ba Allah ramce ramce mai kyau ba don saboda Allah talaka bari ma'ana in kun ka taimaki addinin Allah da bayan Allah kuma rance mai kyau ku yi don Allah kuna musulmi kuma ku sa shi inda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta karanta to yudha'ifhu lakum Allah zai lullumka muku amma qira'a ta ibnu kasir al-makki da ibnu amir abdullah ibnu amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yudha'ifhu lakum yudha'ifhu daga da'afa yudha'ifu tad'ifan sauran kuma sun karanta yudha'ifhu lakum daga da'afa yudha'ifu mudha'afatan ko mu ce dun ma'ana su dai ko mu ce a'a shi wancan yudha'ifu din nan babu hu sun kace taksirul fi'li abin yayi yawa kidan mutanen suna da yawa kuma lullum kawar da Allah zai musu da yawa shi ko yu da'ifu duk da yake lullum kawar amma bai kai wancan ba saboda imanin mutane ba guda bane mun sha bayanin wannan irin wannan fi'ili ya zo a cikin suratul hadid ya zo a cikin suratu an-nisa wajen inna Allah la yadhimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha ko yudha'ifha da can cikin suratul baqara man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu kufa yudha'ifahu lahu duk da bayani ya gabata wallahu ta'ala a'lam yanzu surat da za mu tashi akan ta ita ce suratul tahrim an gane ko suratul tahrim tana farawa ne tahrim shine kama a ce haramtawa an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala farkon ta ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi an gane ko ko ka ce ya ayyuhan nabiyyu imamu nafi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu ka ce duk ma'anarsu ɗaya kina alhamza ce a ƙarshe ta annabi wa an kamar da ya'u an ka ce ya ayyuhan nabiyu sai zama to kinan ba da labari ake nufi ko kuma ya ayyuhan nabiyu daban ya ayyuhan nabiyu daban ya ayyuhan nabiyu daga annabuwa ne shine asharaf daukaka ya ayyuhan nabiyu kuma daga naba ne fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai ba da labari ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari kuma mun sha faɗa waɗannan sun tabbata ga dukkan annabawan Allah suna da kima kuma ana ba su labarin wahayi su ma suna ba da labari lima tuharrimu ma ahallallahu lak asalin shi limani sai an ka shahi alif tamim tamimun saboda idan harful jar ya shiga cikin mimun ta tambaya mimun ta tambaya ba ban da wanda ba ta tambaya ba to ana shahi mata alif lima tuharrimu dan bi kake haramta wa ma ahallallahu lak abinda Allah ya halatta maka to nan ya zama to ma ijmali kenan yana bukata ai tafsilin shi wasu ka ce shi ne zumuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta makansa wasu ka ce a'a ku yaggasta ce da ya haramta an gane ko amma in muka duba zance mafi inganci shine haramta koyan gashi ne fi zuwa a fili kadiba cikin ad-durrul mansur fi tafsir al-ma'thur ya kawo duka aradin kuma kadiba taba'a ta darul hijra da sun kai tahqiqin asa wannan misali ne kawai ne bayar al-muhimmu koyan gar manzo ce sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka kansa saboda ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam Hafsa ta je gida sai manzo Allah sallallahu yana da koyanga to ina ganin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sunna da ita wannan koyanga a ɗakin Hafsa da ta dawo sai abin bai mata daɗi ba to sai manzo Allah sallallahu ya ga abin da zai shaidar da ita shine ya haramta ita wannan koyanga to bayan ya haramta shine Allah ya ce ayyuhan nabiyyu lima tuharribu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka bai ce mardati ba saboda mardata alarama an gane ko ba jam'u muannas salim bane ba jam'u ba mulhaqun bi jam'u muannas salim bane an gane ko matsayin mufrad yake kana neman yardan matanka Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ce qad faradallahu lakum Allah bai ce qad faradallahu laka ba ko kace nan lakum litta'zimi don girmama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuka ce don saboda hukuncin ya shafi al'ummarsa Allah ya farlanta muku ta hillata aimanikum warware rantsuwarku an gane ko nan kuma rantsuwar tare da haramtawa take an gane ko shi yasa an kace ta hillata aimanikum ba a ce ta hillata tahrimikum ba wallahu maulakum Allah shine majibincin lamarinku wa huwa al-alimul hakim Allah shine al-alimu masani al-hakimu gwani sai Allah ce wa iz asarra an-nabiyyu ko wa iz asarra an-nabiyyu lokacin da annabi yayi wato ganawa ta sirri kenan ko ya faɗi wani bayani a sirrance ila ba'd azwajihi zuwa ga sashen matan shi kaga nan dan qur'ani bai isa nan suwaye sashen matan da an kai ma wannan bayani hadisan kina asarra hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sashen matan shi suna cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma su Aisha da Abubakar cewa in Allah ya masa rasuwa da su gade shi bayan sa na farko shine khalifansa Abubakar mai bi mishi shine sayyidina Umar an gane ko falamma nabba'at bihi lokacin da ta bada labarin bihi da shi kenan ta je ta gai alhali ko ya abin nan ya ce kada su gai kan ta gai kenan ita Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharahu Allah alaihi sai Allah ya bayyana mishi labarin arrafa ba'dahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arrafa sai ya bada labari an gane ko shi ne an rafa ba'adahu sai ya ba ta labari wa a araba an ba'ad sai ya kaura kai daga sashi muna gane ko idan muka duba imamul kisa'i al-kufi ya karanta arafa ba'adahu arafa nan ma'ana ya sakanka kenan ban sani ko mun fahimta ba ko kuma ya ɗauki arafa da arafa duka ɗai ne an gane ko yawwa shi ne dai ba da labari ya ba da labari muna iya ɗauka arrafa ya fi ƙarfin ma'ana saboda da ya fara bayani ana iya arafa ya ci gaba da bayani har kai inda ya tsaya almuhimmu wa arada an ba'd sai ya kauda kai daga sashen ko to falan ma na ba'a hadihi lokacin da ya ba ta labarin qalat man an ba'aka hada ce wani da baka wanga labari ta sa tsammanin waccan wadda ta gaya ma sirrin ita ce ta kuɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ce kala Allah ce ce na ba'ani al'alimul khabir wanda ya bani labari shine al'alimu mai cikakken sani Allah al-khabiru masani ko kuma al-khabir mai bada labari an gane ko dan babu wanda zai baka labari irin na Allah shi da yasa abin da ke cikin zuciya muna gane wannan to anan abin da kamata mu gane kalma ta annabiyu wasu sun ce fa'ilun ne bi ma'anal fa'il mai bada labari ko wasu sun ka ce fa'ilun ne bi ma'anal maf'ul wanda ake ba labari to wanda aya ta tabbatar da wannan kaga falan ma nabba'a habihi lokacin da ya bata labari kinin shine fa'il qalat man anba'aka hadha ta ce baka labari qala nabba'ani al-alim al-khabir ce wanda ya bada labari shine Allah kenan kaga lokacin da yake bata labari shine fa'il lokacin da aka bashi labari ya zama maf'ul shi sa nabiyun nabiyun ko ka ce fa'ilun nabi ma al-fa'il ko ka ce fa'ilun nabi ma al-maf'ul duk yana dauka anan amma don ba duk fa'ilu ke ɗauka bi ma'anar fa'il wal maf'ul ba wani lokacin kawai bi ma'anar fa'il bai zuwa wani lokacin kuma da mun to kawai bi ma'anar maf'ul yawwa to anan kafin mu ta zuwa aya ta gaba mun gane ko shine cewa nan Allah ya ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya ba da sashen labari sauran kuma bai ba da labari ba an gane ko to shine suke cewa nan arafa in an ɗauke ta arrafa kamar yayi yayi yayi yayi abin nan abin nan arafa nan sun ka ce kamar ana nufin arafa ya sa kanka an gane ko ala ba'dhi ya sa kanka ma'ana kenan ya hada musu menene yake faruwa kenan shine sakamako kenan tunda in mutum yana sa tsammanin baka sani ba sai ka nuna mai kasani ai magana ta kare ko bahaushe ya ce makaho bai san kana ganin shi ba sai ka sai ka daba sai ka dafa shi to wanga shi na daga cikin abin da ake kira usulul akhlaq duk mutum in yana son yayi rayuwa mai kyau ya daina kurewa kaga da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dukkan labarin amma ba duka ibbata ba in kana bin mutum bashi kaga alamun baida amshi abinda akwai sauran ka yahi in mutum ya maka abinda ba daidai ba in baka iya yahi mai duka to ka amshi wani abu ba a son kurewa cikin al'amari mutumin da duk bai da raguwa kuma komi sai ya kure to ƙarshen rayuwa ta da dama zai yi ana son musamaha ɗan raguwa to akwai mutanen da su ba su kuma ya idon kowa ba su kuma ya ba su tsoron bakin kowa su kowa ba kowa ba to irin waɗannan mutane ƙarshe duk kaskancewa su kai a rayuwa kaga man za su san bai tsaya ba sai da sai ibiri hanga wutsiya dan kanun labarin ya ba ta sauran sai ya bar shi to haka ake son mutum amma ka ce kai komi sai ka kure ka ka kure a daka ka iya abin da ka gada mutu ai ba a iya zama ko ma taka kan ba da ɗari da sai wani abu na dala tamanin ta kashe ishirin ya hankuli ishirin ɗin kai tsaye sai kare tambayi dala ishirin kullum ina ala gawar da sun yakan Allah ya kyauta to sai Allah ce in ta tuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah kenan mi mutum biyu Hafsa da Aisha game da abin da ya faru faqad fagat qulubukuma to zukatan ku sun karkata an gane ko to ɗan shi a sai su laɓe da wannan su suka ji an ce suka san sun karkata to da an ka ce suka san sun karkata sai an ka ce Allah bai gafarta musu ba sannan kuskure waye ne baya yin kuskure ai suna yin shi kuskure an gane ko shi yasa wani ɗan shi'a na ƙasar Saudiya ana mishi tambayoyi wani lokaci a gidan wani tele yake cewa wai li tasqut saghiyatal qalb wai waɗanda suka sun karkata su haɗe ƙasa kai mutum ya san ƙiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana a gidajen TV Allah ya kyauta faqat faqat qulubukuma bai ce qalbakuma ba an gane ko qulubukuma yace zukatanku alhali ko duk mutum zuciya nawa gare guda to waɗansu masu tafsiri sun kace dalili kuma Allah ya ce ni ma da Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi babu wani mutum wanda Allah ya sanya ma mini zukata biyu a cikin a cikin kirjinsa ko ba haka nan bane yawwa to waɗansu daga cikin mutane sun ta wajen tafsirin wannan aya sun kace ai rajulin an kace banda mace saboda ita mace in ta dau ciki tana yiwa a samu zuciya bi ki cikin cikin tafsirin sa Allah ce rajulin amma wannan dai mu muna ganin tafsiri ne ba ana nufin ko zuciyar da a cikin cikin ɗanta ba ta ta bace an gane ko ta wani ce da haka wannan magana babu ta ya rajulin kinna yana da matsayin ko namiji ko mace sai Allah ce wa in tazahara alaihi ko al-kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa in tazahara alaihi kina asalin shi wa in tatazahara alaihi in kun taimaki juna akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam sauran sun karanta wa in tazahara alaihi sai zaman to tatazahara ne ta unguda aka maida tazahun ya zan tazahara alaihi in kun ka taimaki juna akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku sani fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincin lamarin sa wa jibrilu da kuma jibril wa salihul mu'minin asalin salihul mu'minina salihuna mu'minuna na to da yake an yi idafa sai an ka shahi nunun to ita ko wawun wajen rubutun alqur'ani aka shafi ta amma asali akwai wawun wa salihul mu'minin da kuma mu'minne na gari al-mu'minuna salihuna da an gane ko yawwa kadiba cikin larabci idafatu sifa ila al-mawsuf wa idafatu al-mawsuf ila sifa an gane ko sai Allah ce to wal malaikatu da malaiku ba'da zalika bayan haka zahir bai ce zuhara ba su ma za su taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam wadansu daga cikin masu tafsiri suke cewa kamar don su nuna kaidin mata ko makircin mata ya fi na shaitan sai suna kafa hujjar waɗannan ayoyin guda biyu abu na farko cikin suratu yusuf inda Allah ce falan mara aka misahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim makircin kuma mai girma ne suka ce to kaji an ce makircin mata mai girma ne sannan kuma Allah ya ce in kun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun taimake juna ma'ana kun haɗe masa kai ku guda biyu ɗin nan to Allah ne zai taimake shi da jibrilu da masu imani da kuma mala'iku sun ka ce kenan ya nuna makircin mata shi na da ƙarhin da sai an haɗa duka waɗannan da kowa da kowa to amma wannan tafsirin duk da yake waɗansu suna faɗarsa an gane ko wanda Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suke fassara wannan cewa makircin mata yana da ƙarfi duk da yake sankiti mausu'a ne babban malami ne da tafsiri wanda duniya ta san da shi to nan malamai suke cewa musamman ɗalibin sama maghamisi ya faɗi cewa nan ballan ya bai samu dacewa ba don gwani na iya samun dacewa wuri dubu ya kuskure wuri biyu to wannan ai ba wani abu da ba cewa inda kai da shaitani kana da'ifa kaidin shaitan ya zama to mai ni mai rauni to an ce mata kaidin suna da girma ba ba yana nuna ba kaidin mata ya hina shi dan girma ba haka ake nufi ba dalili kuma duk mutumin da kaga ya bata da matan da mazan waye sanadiyar jan hankalin shi shedan ne to su kansu mata ai shedan shi ne a ogan su to kuma shedan mace nawa ya hallaka to don haka wannan magana tana da rauni nan da anka ce Allah zai taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma jibrilu da kuma mu'minai na gari da mala'iku nan wani matsala ce da take da alaka cewa masu imani na ƙasa da na sama an gane ko tunda abin da ya hada alakar halittun sama da na ƙasa ita ce mi imani alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu kaga ni sun yi imani da Allah kuma suna mawasu imani neman mawasu imani gafara abin da ya hada kenan halittun sama da na ƙasa shine mi shine imani to da haka dalilin da yasa an ka kawo jibrilu da salihul mu'min ba dan saboda karhin su ya kai inda za su iya tunkara tun da har kai an ka kawo Allah ai an kai karshe saboda a girmama abin ne muna gane ko to sai Allah ce asa rabbuhu tana yiwa ubangijinsa in tallaka kunna in ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan min kunna ya musanya masa da mata waɗanda suka fi ku alkhairi imamu nafi'a almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadaniyan da kuma imamu abu amr ibn al'ala albasri sun karanta an yubaddilahu daga baddala yubaddilu tabdilan su kodanta an yubdilahu daga abdala yubdilu ibdalan kina an yubdilahu ya musanya masa an yubaddilahu aka ƙara ƙarfafa ma'anat dan abin ba na wasa bane khairan minkum sun kafi ku alkhairi to sai an ka ce muslimatin ga sifofinsu musulmai mu'minatin kuma muminai kenan in an ka kawo kalima ta musulunci ba ka imani ba imani ya shiga ciki an ka kawo kalima ta imani ba ka musulunci musulunci ya shiga ciki amma in an ka kawo su daban-daban to shi musulunci ya koma zuwa ga ayyuka na bayyane mu imani kuma ya koma zuwa ga rabu qanitatin masu da'a ga Allah ta'ibatin masu yawan tuba ko masu tuba abidatin masu bauta ma Allah sa'ihatin masu yin azumi in ji wadansu malamai an gane ko sayyibatin ‘yan mata budare wa abkaran da kuma a sayyibatin zawaru kenan an gane ko sun kace daga saba ya subu na ta dawo ta tsaye ta dawo an gane ko sayyib kenan ta tsaye aure kuma ta dawo sai an kawo sayyib an gane ko wa abkaran da ‘yan mata budare duka sai Allah shi haɗa mishi wanda cewa suke ce ma wawo samaniya duk abin da kai takwas sai a kawo wawo wasu kuma sun kace kai su musu yarda ba saboda sayyibatin da abkaran ba abu guda bane shi sa aka kawo wawu ba dan saboda wawu samaniya ba bazawara da kuma budurwa ko jawaru inji waɗansu ko zawaru eh da kuma afkaran jam'i na albikru budari ɗan shi'a suna fakewa da wannan ayat zai ce to kai kaji Allah ce in tsallaka hu an yi dubilahu azwajan khairin min kunna yana yiwa in ya sake ku Allah ya musanya mai da mata mafificin ku a nan shi a sa a wajen Allah tufidu tahqiq kana nuhin tabbas don Allah baya shakka komi amma kai dan adam a sa wajen ka to kai da baka sa abin da zai zo nan da sakan daya ba dole na baka magana ka zama to ka taka kamar ta to na biyu da an ka ce in tsallaka kunna in ya sake ku to shi na sun ka fake kan shi ashartu la yaqtadi alwuqu dan an kawo sharadi ba ke nuna abu ya faru ba mala'iku Allah ce mi wa man yaqul minhum inni ilahun min duni sai ce mi fa zalika najzi jahannam wanda duk yayi sake daga cikin mala'iku yace shi abin bauta na ba Allah ba Allah ce za a kai shi jahannama to ai mala'iku kuma la ya'suna Allah ma amaruhu ko ba ka dan bane yawwa kenan da an ce in ka zo zan baka kaza ba shi ke nuna ka zo ba mun gane wannan da kyau alalan ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك an yi wahayi gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka gabace ka la in ashrakta inda za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da arkin ka zai baci to ana ba nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirka ba annabawa gaba ɗaya da Allah kawo sunayen su a cikin suratul abin nan 18 da Allah kawo a cikin suratul an'am karshe ce ni walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka da Allah ba ta aikin su gaba ɗaya to ai ba sun shirka ba to da haka nan asaran buhu a wajen Allah tabbas ne Allah ya san ba zai canza mai su ba tunda har ya mutu bai canza mai su ba in tallaka kunna in mi in ya sake ku to bai sake su ba suna nan matsayin matan shi to Allah ka baka kalahiya Allah kai mu da tsari da mummuna akida to aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at ita ce wato aya ta abin nan ta takwas a cikin suratu abin nan suratul at-tahrim inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wadda take mai kyau ba a ce taubatan nasuhatan ba nasuhan ya zama to fa'ul ne an gane ko ba ka mishi ta'un ba kai mai jin larabci yawwa ko kuma ka dauke saboda shi muannas ne lafzi domin babu taubu da taubatan balle ka ce to da namiji da mace da kuma ko da wai akwai su ana nufin sai an tabbatar da wannan namiji da wannan mace ce akwai abin nan tsakankanin su ba to da yake lafazi ne aka ce taubatan nasuha imamu shu'ba ya karanta taubatan nusuha nusuha bi dhammin nun kenan nusuhan an gane ko yawwa to sai malamai sun kace dukkan su da nusuhan da nasuhan duk dai masdar ne sai dai shi nasuhan shine masdar wanda an kafi sani a larabci ku tuba zuwa ga Allah tunda masdar ne kenan bai bukatar sai an yi ta'alisin shi in ba asalin shi an yi mai ta'un ba kamar masdar na rabba yurabbi tarbiyatan ibn malik yace wa na'atu bi masdarin kaseera faltazamul ifrada wat tazkira to da yace iltazamul ifrada والتذكيرة to shi tazkirkin nan ba dole bane in wanda dama asalin shi laraba suna mai ta'ul aida ta'ul shi zai zo shi ko al ifrada yanzu malaman kufa sun ce a ana iya jam'ul masdar kuma zancen su yafi karfi kamar da yanzu a cikin alqur'ani cikin suratul ahzab inda Allah ce wa tazunnuna billahi dhununa jam'i na adhann dhanna yadhunnu dhanna to ku yi tuba zuwa ga Allah tuba ingantaccen tuba ba tuban muzuru ba inji malam Bahaushe asa rabbukum yana yiwa ubangijinku to wannan tabbata ne a wajen Allah an yi kafira an kum sayyi'atikum ya kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin Allah ya shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana wato karkashin ta wanda suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yi bayanin su inda Allah ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin وأنهار من عسل مصفى sai Allah ce to yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranar da Allah ba zai kuyatar da annabi ba don da suka yi imani tare da shi eh ba a ce wanda sun zauna tare da shi ba don su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun zauna sun zauna tare da shi ba zama tare da mutum da aka so ba shi yasa ba wai mutum shi na gaba gare ka na da muhimmanci ba a'a shin zuciyar mutum tana tare da kai ko ba su tare da kai a ran ba ko matarka a gaban ka in ba ta so ka yi aikin banza sai Allah ce mi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ko hasken su yana tafiya gaban su baina aydihim wa bi aymanihim da kuma daman su ana nufin dai ta ko ina amma sai an ka kawo gaba da dama yaqulu da suna cewa rabbana ya ubangijin mu atmim lana nurana Allah ka cika muna hasken mu waghfir lana Allah ka gafarta mana innaka kai ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to amma tunda ya ce ala kulli shay'in bai ce qadirun ala kulli shay'in ba kenan taqdimu wa haqqu ta'khiru fi dul hasr kina asalin magana innaka qadirun ala kulli shay amma tun aka ce innaka ala kulli shay'in qadir kina sai a dauki cewa innaka kai Allah ala kulli shay'in akan dukkan komai kai kadai ne qadirun mai iko dan babu wanda da iko shi komai banda Allah wasu ko mun fahimta ba to abinda zamu ƙara akwai bayani na har da kafin mu je aya ta ƙarshe shine cewa wannan aya inda aka ce nuruhum yas'abaina aydihim wa bi aymanihim can cikin suratul hadid akwai yawma taral mu'minina wal mu'minati tace mi yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim can an ce yas'a nuruhum nan ko an ka ce nuruhum yas'a baina aydihim to can kenan jumla ce fi'liya allati tadullu ala al-hadath tana nufin abu ya faru ita ko ga jumla ce ismiya tadullu ala thubut tana nufin abu ya tabbata to me yasa na an ka kawo abinda an tabbatacce sun kuma an ka kawo abinda ya faru saboda na an faɗi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sai sai an ka tabbatar da wato hasken su su kuma can taral mu'minu wal mu'minati kawai an yi zancen mu'minai ne kuma da an ka ce yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim can suna tare da munafiqai ne to tunda hasken zai faru gare su kuma ya bace mu munafikai kenan kaga dole a kawo fi'ili eh na munafikai kaga bacewa zai yi kenan kaga a kawo fi'ili wannan wuri tunda tare da mutanen banza na ake abu na biyu ayat da annan duk da yake ba sai mun yi tawjihul qira'a cikin tabbatun da ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina na nafi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu mun sha bayanin ko a ce duk ma'anar su ɗaya ne ko akwai bambanci to irin wannan aya akwai irin ta tamkatta a cikin suratul tauba an gane ko tak tak ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir aya ta 73 sai kace ya halifuna billahi ma qalu a cikin suratul tauba nan ko ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut mun gane bambancin ko yawwa to eh aya ta ƙarshe wadda akwai tawjihul qira'ata a cikinta ita ce inda Allah subhanahu wataala ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha da Allah ya buga misallai na mata bayan Allah ya ce daraballahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya buga misali ga kafirai mata annabi nuhu da mata annabi lutu misalin da an ka buga bahaushe ce zama da maɗaukin kanwa shi ga sa aini a wurin gashi to amma wannan ka'idar ba kullum taka aiki ba ga mata annabawa shi annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi na rusul shi kuma annabi lutu yana daga cikin ar-rusul amma matansu Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihai sun kasance karkashin matanmu nagari tahta abdaini an gane ko kana iya cewa karkashin sunan ba ana nufin wai mace ta yi kwanci ba ta ba da banta mutum ya taka ba aka ake nufi ba ana ana nufin a ta hata ismati abdaini min ibadina salihai suna karkashin su fa khana ta huma ibadina salihai ne mutane biyu na gari fa khana ta huma sai suka yaudare su nan yaudara ta aqida aka nufi ba yaudara ba ta zina don mata annaba ba sa zina Allah ce to falam yakun ya anhu min Allah shay'an musu wanda ta zu da komai ba wa qila dukhulan nar ma ad-dakhilin ko wa qila imamu hisham rawi na abdullahi ibn amir da ruwais wanda rawi ne na yaqub da imamu kisa'i suna da ishmam a wannan wurin sai an kace su shiga wuta ma'addakhilina tare da ni tare da masu shiga an gane ko to nan misali ne Allah ya buga kenan misali shine cewa ko da kana tare da mutum nagari in kai baka aiki nagari to babu abin da zai amfani ka wa daraballahu masalan kuma Allah ya buga misali lil ladina amanu ga masu imani للذين آمنوا امرأة فرعون إذا أهلكنا ما تفرعون إذ قالت ربي من لي عندك بيت في الجنة لو كتب تشي الله كجرا مني جرا أولا كتشكن على الجنة ونجني من فرعون الله كتير فدينك فرعون وعمله كما أي كنسا ونجني من القوم الظالمين تشي الله كتير فدني دقا متاني الظالمين kaga matar fir'auna fir'auna dai ya ce shi Allah na abin bauta ba alimtu lakum min ilahin ghairi kaje karshen banda sannan kuma fir'auna ya ce kai ana rabbukumul a'la shine ubangiji ma kuma cikin allolin ma ubangiji shine a ogan alloli kaji ma wanda ya Allah giyan mulki ta sha fir'auna to amma duk da haka matar shi duk wata mata wadda mijinta yake da wani matsayi ko mulki ko shugaban kasa tana fale presidential ga matar fir'auna don fir'auna ya kafirce bai sa ita ta bi shi ba kun ga misali da kuma misali ba shi ita ko mata annabi Nuhu tana daga cikin mata ulul azmi min rusul ba cikin rusul ba, ita ta Nuhu tana cikin mata rusul ita mata annabi Nuhu tana daga cikin matan ulul azmi min rusuli amma da bata bai Allah ba lamarin bai kyau ba mun gane ko to wa maryama ibnata kana iya kiwon wa daraballahu masalan cikin na maryama ibnata ibrahim allati ahsanat farjaha an gane ko Allah ya buga misali ga maryam to wanga misali da Allah ya buga da yace lil ladina kafaru a'a saboda su kafirai abin ya fi fitowa fili gare su ba wai ba misali bane ga muminai wanga misali na na mata annabi Nuhu da na annabi Lutu an gane ko ba shi ke nuna ya shahi kafirai ɗaya ba mm, ya shahi han muminai don a dauke wa asiri shi ma wanga misali na matar Fir'auna ba ya shahi masu imani ɗaya ba a'a har da kafirai wanga misali ya shahe su amma wa yake shiga sahun harko shine ake kallo muna gane wannan oh to da maryam ibnu imran allati ahsanat farjaha wa ta tsare farjinta fa nafakhna fihi min ruhina ko sai muka yi busa kina an ka turo mala'ika yayi busa ba dole ba sai Allah yayi min ruhina nan min libtida'il gaya ruhi wanda ya hito daga wajen mu ba ana ruhin sashen ruhin Allah ba ba ta idiya bace mun yi bayanin wannan ko dan da wannan ne suke fakewa da su da yan wahidatul wujud suke ai komi Allah ne tunda Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu komi ma daga Allah shi kiran komi ya zan Allah wannan kuskure na sai ka karanta min kaga tana da ma'ana alaran mana wana malaman lugu sun ce sha uku sai ba sha biyan na ba eh wasu sun ce sha biyan na alaran eh akwai sabani to kaga kai ma'ana guda ka sani ko bi kaga akwai matsala wata rana ya kamata ai muhadara kan wannan ko khutba sai Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata ita maryamu kalimomin ubangijinta Allah subhanahu wa ta'ala ku wa kutubihi al-ramma wannan ita ce qira'a ta Hafs rawi na Asim da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Yaqub al-Hadrami al-Basri sun zami al-Basriyani wa kutubihi ta gaskatar da littafa Allah gaba daya sauran qurra banda waɗannan da ni kawo rawi biyu rawi guda Hafs kenan da kuma qari'i guda biyu na Basra sun karanta wa kitabihi yanzu in ka ɗauki Qur'ani da an karbuta da rushe wa kitabihi da ka gani ta gaskata littafin Allah to nan ko ka ce wa kitabihi a qira'atu ta gaskata littafin Allah saboda mi saboda littafin Allah a taura misali in ta gaskata ta sai an ka ce ta gaskata littafin Allah tunda bani Isra'ila lokacin nan shi annabi Isa lokacin nan babu injila tunda ba ba a shi ba an gane ku sai ya zama toki na abinda ake nufi a taura to ko ka ce a'a wa kitabihi ta gaskata littafan Allah saboda kitab mufrad ne an gane ku to shi ko mufrad an kai zafa shi zuwa ga ma'arifa kina kuma mi jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'amallahi in inda ku lissafa ni'imar Allah yake rubuce ko ba ganin biri amma wajen ma'ana ni'imomin Allah yake rubuce tunda an ce ni'imar Allah guda ba ku ilisawa ta ai suka ce daya to kina ka lissafa to nan wa kitabihi ko zaman to littafin Allah guda ko littafin Allah ake nufi kiran sai ta zaman to da idan kutubi duk an haɗi kuma duk inda ta kai ta kawo duk wanda ya gaskata littafin Allah wanda a zamanin shi to kamar ya gaskata duk littafin Allah na wanda duk ya karanta littafin Allah guda Allahumma amin Allah ce wa kanat min alqanitin kuma ta kasance daga cikin alqanitin masu da'a ga Allah Allah ka sanya mu daga cikin su anan akwai wani abu da ya kamata mu gani fa nafakhna fihi min ruhina mun kai busa cikin hannun rigarta ko kuma wuyar rigarta can kuma cikin suratu al-anbiya'i wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina kaga can ya kawo ta allati nan ko ya kawo ta maryam ibn ta kaga can ya zo a jumlace nan kuma ya zo mi a fayyace na biyu ta an ce fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin nan kuma an ce fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha fiha can nan kuma fihi fihi fi jaybil qamis yayi busa cikin abin nan nata ko fi abin nan yayi busa cikin wuyar rigarta shi jibril mun gane ko to da anka ce fiha saboda busa in an kai a ƙarshe kuma ga jikinta za ta zo shi an ka ce fiha kuma an ka ce fihi ko shi kenan ba ko fihi ka ɗauke shi kai fi jismi ha abdani da ila jismi an gane ko eh mun gane wannan to yanzu akwai abu guda biyu da ya kamata mu ɗauka ko uku alaran ba nan da an ka ce wa ƙilar hulan na rama dakili an ka ce sun yi eh to ai ƙila an ka ce an ce ya an ce ƙila yana nufin an riga an faɗa ba a ce yuqalu ba ko a ce sai yuqalu ƙila an ka ce an riga an faɗa saboda ƙiyama tabbatina za ta haɗu za ta abku to ka ɗauki wani littafi da ake cima ma'anin nahu in ban manta ba na uku ko na hudu ka diba da tsakankanin su na ustazu dr fadil samun ra'ayi na ɗaya da na biyu da na uku da hudu cikin na uku ko na hudu na manta ya kawo ma'anin af'al fi'ili mazi yana ɗaukar ma'ana ta hi goma fi'ili mudari yana ɗaukar ma'ana ta hi goma sai ka ɗauki kuma al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti fi'ili amri yana ɗaukar ma'ana ta hi 30 to in ka dusa ka diba shin wai in an ka zo mi ake mishi kaga dan kila sai ka ce an ci amma ana nufin za a ci don kiyama ba ta tsaye ba mun gane wannan abu na biyu ka'ida ta usulul fiqh malam bisu babu ka'ida ta usulul fiqh kaga da an ka zo wajen mata sai an ka ce wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilina ai tunda mata na ya kamata a ce ma'ad dakhilati ko ba ganin bane kuma wakanat min alqaniti ne ya kamata a ce wakanat min alqanitati alarma yasa tagali da janibin zukuri ala janibin ina in ga na maza ga na mata in sun kadu kawai sai a sa na maza din su matan za su shiga ciki ana gane ko to wannan shine kaida ga wani ya ce larabcin qur'ani kai kai baka san larabci ba gigitacce abu na karshe wanda ya kamata mu kara shi ne cewa nan babi na aƙida da babi na balaga malamin su da wani za mu harawa muharar na aƙida shi ne cewa duk wanda kake da alaƙa da wani mutum na gari in baka yi aikin kwarai ba baka yi imani ba lahira ka shi ɗaya za ka sha ka ga mata annabi nuhu da mata annabi lutu mata annabawan allah ne amma mazansu za su tahi aljanna su ko za su tahi wuta kuma kaga Allah ya riga ya matan huru da ini ko duk matan ka sun ka kahirce gaba ɗai kai ka sai aljanna akwai huru da ini mun gane to matar fir'auna wanda Allah ce innahu kana aliyan min al-musrifina ga fir'auna wuta matar shi za ta yi ni aljanna shi yasa da an ka tambayi Sheikh Muhammad al-Allama bin Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shin matan da mazan su sun ka tayi wuta shin su in sun ka zo aljanna suna samun maza ko ba su samu yace to shi dai bai tuna nafsi kai tsaye karara akan wannan mas'ala amma yace akwai aya wa fiha ma tashtahihi al-anfus duk abin da rai ga su akwai shi aljanna kinan ku matar da mijin ta tayi wuta in ta tayi aljanna ita za ta samu abin da ta bukata kinan ku ba ta rasa miji ba sai ku mun fahimta madalla to kenan ga mata aljanna ga miji wuta ga miji aljanna ga mata wuta sannan ɗan annabi nuhu ɗan annabin Allah na yana daga cikin ulul azumi ina rusul malam misbahu amma ta wuta muna ganewa kaga kaga uba na aljanna ɗanami na da wuta annabi ibrahima baban shi yaki imani shi kuma ya bi Allah uba na wuta ɗana aljanna babu misalin da Allah bai buga ba don haka kai hattara dukkan wani shi ce maka a'a ka san mu sai a ce ai kai wai Nigerian na ko ba ka sallah wai ba a ce ba musulmi kake ba wai faskashi ile Nigerian uwa ta wai musulmi ce shi don haka shi ko bai sallah ba lahiya launa na rance da Allah babu ruwan kahin ma a yi Niger akwai musulunci in kana dan Allah ka dai Allah ko ko larabawa sai ka ji ana cewa yanzu kaga da yawan matasan larabawa su sallah in wai waɗanda ga sallah har juma'a na dai suka zuwa wai sai ka ji ana cewa anta arabi an rama miyam anta arabi wan nabiyyu arabi sallash ma sallash tadkhul aljanna wanda kan bara sallash ma sallash tadkhul aljanna wallahi ka tsaya kai sallah ya yi maka alheri ka bi Allah to da haka irin waɗannan abubuwa sai abu na ƙarshe yake nan bari mu koma yanzu tunda jaribin aqida na bari mu zo zamanin balaga malamin subahu malaman balaga ta qur'ani sun kace duk inda kaga imra a cikin qur'ani akwai matsala in kaga qur'ani ya kawo zauji to lahiya launa kaga nan Allah ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga imra'a yace akwai matsala ko babu wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'at fir'auna akwai matsala ko babu wa to sannan ce id qalat imra'atu imrana lokacin da matar imrana ta ce akwai matsala ko babu alarin ma akwai matsala saboda imrana ya mutu wannan lokaci akwai tashi hankali irin gida babu mai gida ai sai kare Allah to matar annabi so matar da ta so annabi so fa ne ta qalat imra'atul azizi ka gani imra'atul azizi an kace saboda turawidu fataha an nafsihi zakariya yace rabbi inni wa hadal azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban yace mi yace mi wa lam akun bi da'i shtati rabbi ya inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran can cikin surat ali imran wa imra'ati aqiran nan kuwa kanat imra'ati aqiran kaji ba ta aihuwa ba ce aqiran tambadan ba zai ba sai an kawo ta'un kai mai jin larabci mu ya ne ko malamin zara kaji yaura a sun kace wallahi akwai matsala tabbace da abi labin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba wa yasla dafan da ta hamsa jami wa muratu hudawa kahira Allah ce ta hadu da kahira Allah sai su wuta to in ka ji qur'ani ya kawo zauju dama qur'ani bai kawo zauja ba dan wai zauja ba ba fasihi bane fasihi ne amma afsahu shine a ce zauji ko da mace ce ba sai an kawo ta umba zakariya Allah ce wa zakariya idna da rabbahu رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى سكني واصلحنا له زوجه بيتي واصلحنا له امراته با nan ta samu lahiya mun gane ko kuma da yace fastajabna lahu satami wa wahabna lahu satami wa aslahna lahu zawja ya ne wa wahabna lahu yahya an ka bashi yahya ko to sai ce wa aslahna lahu zawja alramma sai da an ka gyara matan nan an ka bashi dan koko sai da an ka bashi dan an ka gyara matan to ya hanka ya ce wa habda lahu yahya sai da ce wa aslahna lahu zawja nan kana dauka abu biyu ko ka ce alwawu la tufidu tartib an gane ko fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjahu sannan wa habda lahu yahya kamar da aka ce walladina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama kaga ana sallah ba wai sujud aka fara ba sannan a tsayi sai an yi tsayo ake sujud asalin shi qiyama ne wa sujada an gane ko ko ka dauki cewa a'a wa wahabna lahu yahya mun ka bashi yahya saboda Allah ya riga ya rubuta a wajen Allah tabbatna to wa aslahna lahu zawjahu sannan muka inganta mishi matar shi mun gane wannan da kyau dan mun ka zo karshen bayani na suratul tahrim Allah ta'ala a'lam sura ta gaba wadda zamu dauka wato ita ce suratu al-mulk an gane ko to ayar da akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta uku amma za mu koma tun aya ta farko sai mu ɗauko bayani Allah ce tabarakan ladhi bi yadihi mulku albarkatun wanda mulki yake a hannunsa sun yawaita shine Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wahwa kamar yadda qalun da Abu Amr da Abu Ja'far da kuma Kisa'i suke karantawa wa huwa shi Allah ala kulli shay'in akan komi qadirun mai iko ne amma sai ya taqdim bai ce wa huwa qadirun ala kulli shay'in ba kiran ma'ana tana canzawa saboda an yi taqdim wa haqqu ta'khir nan saboda fasila ma'ana ayat ta dace da sauran ayoyin da za su biyo bayan ta an gane ko in an ce huwa qadirun ala kulli shay'in kaga alhamda ce za ta zo karshe amma an ka ce huwa ala kulli shay'in qadir kaga minan nahiyal lafziyya wato saboda ta dace da ayoyin da za su zo baya kaga wa huwa al-azizul ghafur ra'un ne hal tara min futur ra'un ne wa huwa hasir ra'un ne gashi nan dai sannan kuma li yufid al-hasr min an-nahiyah al-ma'nawiyya wa huwa shi Allah ala kulli shay'in shi kadai ne akan dukkan ko bi qadirun mai iko allazi khalaqa al-mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa kaga dan qur'ani yuna da yace ranar tashin al-qiyama an ce za a zo da mutuwa fi surati kamshin a cikin surat abin nan rago sai a yanka ta an gane ko sai dan qur'ani ya ce to kai kajiya wai mutuwa wai za a yanka ta muna gane ko wai shi yayi cikin hadisi shi qur'ani wai wai hadisi ne suka so shi bata mun gane ko to shi bai san na ha qur'ani ya ya ya ƙaryata ba domin allazi Allah shi ne wanda khalaqal mauta yayi ni to ai an ka halicci abu shine ai mutuwa ko bai mutuwa ai to wal hayatar rayuwa li yabluwakum Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amalan wani da yafi kyakkyawan aiki na Allah bai ce aktaru amalan ba inji malamai wani na shi aiki mai yawa saboda ba aiki mai yawa aka so ba abinda ake bukata aiki mai kyau eh abinda bahaushe yake cewa mugu abu mai arhab banza abu komi yawa ne inda bai da cewa yayi aikin banza Allah ce qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith dan haka aiki ahsanu mafi kyawu shi ko aiki mafi kyau shine wanda an kai don Allah sannan kuma an kai yadda Allah ya ce yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa huwa azizu Allah shine mabuwayi an gane ko wahwa su su kalu kamar da suke karantawa da shi da Abu Amr da Abu Ja'far da Kisa'i Allah shine al-aziz mabuwayi fa'ilun ne bi ma'anar fa'il min azza ya'azzu ko azza ya'izzu ko azza ya'uzzu al-ghafur Allah shine mai gafara ghafara yaghfiru to alladhi khalaqa al-mauta to me yasa ya kawo al-azizu da al-ghafur tare bai zabi Allahu da ar-rahmanu da ar-rahimu ba ni an munasaba saboda ya kawo zancen mutuwa da rayuwa da sakamako to al-azizu Allah mabuwayi na babu kafirin da ya buwayi Allah Allah ya kada shi huta al-ghafur Allah shine mai gafara ga masu imani to alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa in baka gane akwai Allah ba shine wanda halicci sammai bakwai tibaqan waɗanda suke saman juna an gane ko ba ana nufin saman juna ba kuma da bace suke a'a akwai tazara tsakankanin su ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ka gani kuma ba za ka taba gani ba sai ka fi ibi mudari'i asalin ma tara ma tar ayuna sai an ka shahi alhamza an ka ce tara ita ko ya'un ta zo karshe sai an ka bada ta alif sai kowa matara masu karantawa da imala matari ko matara ba ka gani fi halƙin rahmani a cikin halitta Allah min tafawutin na daga nan tafawut asalin tafawut ana nufin bambanci an gane ko daga abu kamar wani abu ya tsere ma wani abu kaga in wani abu ya tsere ma wani abu kina an samu bambanci tsakanin su to amma na ana nufin matara fi halƙin rahmani min tafawut ba ka ganin wani tasgaro ko illa cikin halitta Allah duk abin da kaga Allah yayi to daidai na duk abin da kaga Allah ya ce a yi to daidai na a yi shi akwai unwani ciki ko ka gane ko baka gane ba duk abin da Allah ka ji ya ce a bari to akwai illa da ta sa Allah ya ce a bari shi ko ka gane haka ko baka gane ba don ba ilimin ka aka so ba don ilimin ka ba daidai da Allah ba muna gane wannan to nan da yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut an gane ko tafawut an gane ko shine wato tasgaro ko illa imamu hamza al-kufi da imamu kisa'i al-kufi sun karanta min tafawut tafawut daga kiran tafawwata ya tafawutu tafawutan shi ko tafawut tafa'ul ne an gane ko kamar tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan taqadama ya taqadamu taqaduman tanazara ya tanazaru tanazuran muna gane ko to baka samu nan fi halkin rahmani in kaga maka ce cikin halitta Allah halitta guda amma malamai sun ce nan halk mufrad ne ar-rahman ma'rifa ne tunda an danganta mufrad zuwa ga ma'rifa ya koma jami'i kamar yadda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi kaga in kun lissafa ni'ima Allah nan ba ni'ima guda ke nufi ba ni'amallahi na ake nufi kadiba cikin tatimma ta adwa'ul bayan ta talibin shanqiti atiya salim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ni kaji na kare bayani na an gane ko to sai Allah ce farji'il basara ka mai da ka sace kallon sama hal tara min futur shin kana ganin futur tsagewa tunda an ka aihe ka kaga ganin sama ka gida komi an ka yi ko da wani irin gini an ka mai in an ka zo an ka yi bani wuri sai aski ya tsage amma sama tunda kaka kallon ta har yanzu baka da wani irin ta tsage ba to ka kusan ginin nan ba ginin wasa bane amma duk ƙarhin ta ranar tashin alkiyama Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sai ta kuma saboda bala'in kiyama ba ta da wani ƙarhi to ina ga kai dan adam kai da jini da tsoka da an buga ka da an buga ka ga duci jikin jikin kana lalacewa yanzu yanzu mun gane ko to wannan yake nuna cewa da umurnin Allah na shari'a da halittar Allah ba a samun tasgaro a ciki shi yasa waɗanda suke ganin cewa ana iya samun wato illa ko tasgaro a cikin halitta Allah wannan kuskure na ido da Allah ya maɗa adam inda ka ga Allah ya aza sunan na addaidai da Allah ya aza ma ido gabai nan ta ƙarkata ƙari hannunka inda an ɗauke shi an ada shi ƙasan ƙafa da ƙaƙana za ka rayuwa duk gaɓarka da kaga an ɗora ta an ɗora ta ne wurin da ya dace shi yasa babu abin da Allah ya aza ba wurin shi na daidai ba kuma haka shari'a da kaji Allah ya ce a yi kaza a'a akwai hikimar da ta sa Allah ya ce a yi haka gakka ta haka biyu wani dan boko ko bature ya ce maka a'a can me yasa an ka ce kaza can me yasa an ka ce kaza don wannan shi na daga cikin abin da turawa sai su amfani da wata abu na shari'a wanda suka ganin kamar suna iya yaɗa banna cikin musulmi sai a ce wai an ce namiji ya armi mace hudu mace ita ko ba ta da izinin ta armi namiji biyu abin da yasa an kace namiji armi mace hudu in mace hudu gare ka duk ɗayan da sun ka samu in sun ka kawo an san ko nawa na ko ba ka nan bane amma fa in an kace mace tana da namiji biyu ko uku to an ka samu ɗana wana sannan in za a saki sai an kace saki shi na ga hannun namiji saboda a musulunci namiji ga kai sadaki kenan dole na saki ya zama to hannun shi kuma abin da yasa an kace saki shi na hannun namiji saboda mi saboda namiji duk abin da zai yi shi na tsaya shi tunani galibi ita mace ba ta aiki da hankali ita tana aiki ne da abin da ta kaso da an bar saki ga hannun mata da a ini guda mace za ta saki namiji dubu babu ruwanta da hankalin ta zai ce na sake ka amma duk da haka musulunci ya hankalta ma mace tana da haƙƙin ta nemi a raba aure shine ake ce ma khul'i in zaman bai yiwa an ga fitina ta yi fitina sai a raba auren ayi shari'a ai ba cewa na an kai arbin bai rabuwa ba in mace ba ta so to tura suna amfani da wannan daga cikin su akwai gado matsaloli na kamar bari in bari bakin waɗanda sai a ce a ba namiji kaso kashi biyu a ba mace kashi guda yanzu ɗiyan musulmi in sun ga ubansu ya bar kuɗi in za an kawo alƙali sai su musu yarda su a tai kotu wai saboda a raba surtu in wata da ɗiya mata da yawa wacce ita da ɗiya maza sai ta ga wacce za ta bashi dukiya sai ce su a yi musu wancan na kahare abin da yasa an ka ce a ba namiji kashi biyu a ba mace kashi guda a musulunci yanzu idan an ka raba gado a ce mutum na ya mutu ya bar ɗiya biyu mace da namiji ya bar miliyan uku namiji za a ba shi nawa miliyan biyu mace za a bata miliyan nawa guda ai ga hili yake to yanzu sun kai armi za a yin armi shin namiji shi na son shi aure wa bai kai sadaki kai mai sadaki za a yi ko shi za a kai ma shi zai kai ma ba dalla zai kai sadaki to yanzu in ya kai sadaki na jikka ɗari biyar ya ɗauki jikka ɗari biyar ya ba su a kayan sauran hidimomin biki ba miliyan guda ya mutu ba to ita ko sai an ka to arminta yanzu kaddarta an kawo ta miliyan guda ka gani to wannan shari'a ta musulunci shi yasa turawa suna da suna tsakuro waɗannan abubuwa inda an kamun mata tsakanin namiji da mace suna ta yin abubuwa wanga misali na da baku bincike ne mai yawa wanda irin wannan masaloli suna bukatar aikata to kasan a zamo masala 200 ko 300 ko 500 duk ai bincike kansu saboda a wayewa musulmi da Allah ya ce ka a shagiya ba wai dan saboda umfanin Allah bane wai wani abu Allah zai samu iya cika ka sha giya ba irin shari'a dan adam ta ba na samun wani abu giya ba ta hankali ta kai to in ka sha giya kai na za ka su Allah bai su sannan kai na za a dariya kuma a baka kashi sama hanya in yaro su yi makuwa kuma kai na za ka tutu cikin wando bisa garin matarka ko bisa man hanya sannan kuma in kana shan giya ba mutumin kirki kake ba baka da kima cikin al'umma mutumin da zai shan giya shi taho shi ɓaci mata sai kakanta har na ɗari biyar wanda a can cikin ƙasa sai ya zama ga musu ɓaci to ina mutum muna ganewa to kenan a ce in shari'a ta yi hali akwai dalilin da yasa shari'a ta ce ka ai kaza akwai ɓannar da za ta faruwa cikin al'umma shi yasa an ka hana muna ganewa shi yasa ku ganin ba aikata na da in mutu an san ɗan giya na ba a ba shi biyan shiga hannu sai an kira mata ta yi an hidda kuɗin haya an hidda kuɗin ruwa an hidda kuɗin wuta an hidda kuɗin abincinsu sauran sai a ba sakare ta yi shagiya saboda sun ciwon kai ne ba bai iya kula da iyali ne kuma haka na turawa sai sun kace a'a ba a yarda dan giya ya tuka mota ba a tsarin tuki gaba ɗaya na duniya kaf dan giya bai tuka mota shi yasa da an gaba mutum na tuka mota tana rawa police sai da shi kai yan sanda sai a ce mai itse da kafa guda kun san dan giya da ya itse da kafa guda faduwa shi kai sai a gane ya sha giya sai a ce to bai tuka mota amma wai an yarda dan giya a bashi jagorancin kasa zan shugaban kasa mutumin da ba a yarda jagorancin mota ba aka jagorancin miliyoyin mutane wanda shari'a ta taba su hankali Allah ya sauka to dan haka duk abin da shari'a kuma ta yi umarni ko ba ka jin daɗin shi in ka aikata shi zaka samu amfani wannan misalai ne kawai ne bayar ba maudu'i ne mai faɗi ana iya samun mas'ala 500 ko dubu karkashin wannan al-awamiru shar'iyya wan nawahi shar'iyya wa alhikam allati wato tatadammanuha to sai Allah ya ce to sun marji'il basara sannan ka sake mai da ganin ka karrataini karra asalin shi karra shine kan dauki karra ya kurru sai an ka ce karra karrataini kenan so biyu nan malamai sun ka ce ba so biyu ake nufi ba don ba so biyu Allah yake son ka dibi sama ba mm nan an kawo musanna amma ana nufin mi ana nufin jami'i ka sake maimaita kallonka kamar da kace labbaika na karba maka so biyu Allah ai ba so biyu ka karba ma Allah ba ko ba ka nan bane to karrataini kai kamma kallon sama in kana so ga ka in ka kaddibi sama kakka mai da ganin ka hakka mutu babu da wanda za ka ganin ta samu matsala yan qalibi ilayka al-basar Allah ya ce ganin ka zai dawo gare ka shine yan qaliba daga in qalaba an gane ko to nan ba a ce yan qalibu ilayka al-basar domin mi domin jawabul amri ne a wajen malaman nahwu ko kuma malaman usul fiqh wa jawabu shart ne mahdhufun kenan in in in tarji al-basar karratayn yanqalib ilayka al-basar yanqalib sai kai mata sukuni kai mata kalkala ganin ka zai dawo gare ka khasi'an shina kaskantacce khasi'an kaskantacce ma'ana bai ganin tsaga khalaqta fiha wala tukallimun wa huwa hasir Allah ce kuma zai gaji shine hasir nan ba hasir bane da sadun wanda yake nuna tabarma waje Allah jahannama lil kafirina hasira nan da can da sadun na nan kuma hasir da sinun na shine wato wanda ya gaji shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu mala'iku abin nan وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ملائكه ba su da tasbihi ga Allah sai dai kai ka gaji ko ko ko baka gaji ba da an yi maka waya akwai wata harka yanzu ka zabura in kana karatun Qur'ani wani an kace rashi shina karatun Qur'ani wanda harka da ma ya gani miro wanda ka jiran kuɗi wallahi ko Qur'anin bai liƙe wani ka bari ne ya tsayi to wannan kenan Allah ya waɗi zancen halittar sama mun gane ko to sai Allah ya ce mi bari mu gani bari mu haɗa ayoyin gaba ɗaya saboda suna da taujihi Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha Allah ya ce tabbat wallahi mun kawata sama ta duniya wannan yana nuna waɗancan sammai kenan ba su da tauraru bi masabiha da tauraru hitillu shine wato tauraru kenan waja'alnaha Allah ce mun sanya waɗannan tauraru nan ba tauraro an ka sanya ba abin da ke cikin su an yi intiqali kenan waja'alnaha mun sanya abin da ke cikin su rujuman abin halbi ne lishayatin ga shaytanu shi yasa zaka ga wani lokaci sai kaga fiu wuta ta hito ko da daddare ko da rana amma da daddare an gani amma ko da rana ana halbin su saboda suna zuwa sata bayani sama wahayi da ake faɗa mala'iku sai aljanu sai su sato sai su zaka sai su faɗa ma boka in sun ka faɗa ma boka guda sai shi haɗa ƙarya ɗari sai shi basuwa yanzu in bokan garin ku na an ka ce sun ka samu labarin wani zai mutu rana kaza tunda an hudi mala'iku sun jiya sai bokan nan sai su zo sai shi rikici da kai baka ja shi bai baka ja shi gobe ba sai shi rikici da kai sai ce ma wallahi sai ka mutu rana kaza sai ka mutu sai mutane su ji tsoro ne sai shi haɗa da daga nan kuma sai shi ƙara ƙarya ta sai inda tarka ga ya samu sa'a to lokacin da za a turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare sama shi yasa sun karɓaɗa cikin kansu da kansu cikin suratul jinni wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam sun kace mun kasance suna suna zuwa su sauraro amma sun kace fa man yastami il'ana duk wanda ya saurare yanzu ya ji lahu shahabar rasada yana iske yulan wuta tana jira ne fat abin ga shi yasa in ka sai daji ga damana malamai suke cewa in ka sai daji a lokacin damana sai ka ga wuri ko ina cawa ta tashi amma wannan wurin kewaye cawa ta ke hitowa sun ka ce gakkai tuturin nan saboda aljannu idan aka kone su in suka faɗo man su wani lokacin yana zuwa ya zuba suka ce ga wannan wurin to in ka yi tutu wannan wurin da nan za ka zama dole ka kama zama mai maka inda ba sai ka mutu haka nan mallamai sun ka ce ba ni ba Allah ce to wa a'tadna lahum azab as-sa'ir sannan mun yi musu tattalin azaba ta wuta wadda take wato wutar sa'ir kenan Allah kai mu da tsari to malamai suke cewa sifofi waɗanda Allah ya ba tauraru a sama suna Allah ya ba mallamai a ƙasa kaji Allah ya ce an kawata sama da mi da tauraru haka an ka kawata ƙasa da mallamai duk inda babu mallamai to lamari ya ɓaci ba a san halat ba ba a san haram ba ba fagamniya ta za a yi ka tai kasashen tura ka tai kasashen gwara inda babu mallamai kaga yadda sha'ani shi na ɗaya kenan na biyu Allah ya ce waje Allah ha rujuman lishiyaɗi suna halbin shaidan nan ƙasa mallamai ga wa'azi su ya ayoyi a wace shaidanu an gane ko to madalla sannan kuma Allah ya kira tauraru a cikin suratul an'am da cikin suratul nahl da su ake shirya wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulmatil barri wal bahr kuma haka bane wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna to su ma malamai Allah ya sanya su hanya ce ta gane abin da Allah yake so in ka ce a'a kai babu ruwanka da malamai kai kuskure malamai na Allah dole sai ka bi su zaka gane abin da Allah yake so mun gane da ke ko to sai Allah ce walil ladina kafaru bi rabbihim amma waɗanda sun ka kafirce mu ubangijin su su kadai adda azabu jahannama azabu jahannama shi yasa bai ce azabu jahannama lil ladina kafaru sai gabatar da shi dan da kaga mutun jahannama to kafirci ya kai shi wa bi'sal masir Allah ce muku mata yi muni malaman nahu sun ka ce an shahi al makhsus bi dhammi bi'sal masir hiya idza ulqu fiha Allah ce idan an ka jefa su cikin ta sami'u laha za su ji gare ta shahiqan tana gurnani da haniniya wahiyar tafur Allah ce tana tafarfasa daga fara ya furu ne abu yana tafarfasa an gane ko yawwa can kuma cikin suratul furqan yace wa idza ulqu minha makanan dayyqan in an ka jefa su cikin wuri matsatse don wuri matsatse na za a jefa su sai Allah ce mi sai Allah ce takadu jahannama ta yi kusa ta mayyazu ta tsatsagi min alghayz saboda tsananin hushi ita da kanta saboda jin kanta da take ka san dan adam in yana jin kai da kai ne yanzu kana ganewa in mutum ya ji daɗi duniya in shi na tafiya sai ka aza kafa sai ba ma shahin ƙasa na ta kai ba to ita jahannama ta yi kusan ta fashi saboda tsananin hushi imamul bazzi wanda rawi ne na ibnu kasir ya karanta takadut tamayyazu takadut tamayyazu to asalin shi takadu ta tamayyazu ne sai an kai idghamu ta fitta an ka sanya ta shi ko takadu tamayyazu sauran qurra sun ka karanta takadu tamayyazu asalin shi takadu ta tamayyazu ne sai an ka shahi ta guda jahannama ta yi kusan take ce mila zai tawar wushi Allah ce kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da an ka jewa wata jama'a daga cikin su sa'alahum khazanatuha masu tsaron jahannama za su tambaye su khazanatuha jam'i ne na alkhazin kamar da ake cewa wato katibun a ce kataba an gane ko to shi ko khazinun a ce khazana masu tsaron jahannama za su tambaye su alam ya'tikum nadir shin mai gargadi bai zo muku ba wanda ya ce muku akwai wutar jahannama qalu bala za su ce eh kad ja'ana nadirun lalle tabbata mai gargadi ya zo muna amma hu fakadzabna mun ka qaryata wa qulna mun ka ce ma nazzalallahu min shay'in kina asalin shi ma nazzalallahu shay'an nazalin ce ma nazzalallahu min shay'in at-ta'kid kenan an gane ko sun ka ce ba Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir ku malaman nan ba komai komai sai cikin bata kullun ku dabi mutane haram da halal haram da halal ba kuma mutane lahiya su sarara eh to Allah ya kyauta to da wagga aya ne malamai sun ce ahlul fatra su ba a sa su yan wuta ba a sa su yan aljanna mutanen da aka ce ma ahlul fatra mutanen da wani annabi ya gabace su sai sun ka zo kahin wani annabi shi bayyana sai sun ka mutu wahayi bai zo musu ba yanzu ko nan zaka iske akwai wuraren da su musu ma san akwai addini a duniya ba kamar mutanen da a cikin daji masu sawa ganye din nan sai mutum ya mutu haka koko waɗanda mutane ake nasu ahalul fatara in sun balaga in kuma mutum bai balaga ba kamar misali yaro wanda bai balaga ba kamar al'ablahu suna ake cima albulhu mutanen mutumin da an ka aihuwa wawa gele dolo hayyan mutu dolon shi da mutumin da an ka aihuwa mahaukaci hayyan mutu mahaukaci to sun su waɗanda bi a hukuncin su lahira sai malamai sun ka ce to duka waɗanda ba a cewa ‘yan wuta ne. Dalili kuma su ba su mallaki hankalin kansu ba, su ko ahalul fatara kamar mutanen makka waɗanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama sun ka mutu kafin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama mishi wahayi. To su waɗannan ba a sasu ‘yan wuta ba a sasu ‘yan aljanna. Dalili kuma saboda mi gargaɗi bai zo musu ba, amma su ɗiyan mushrikai aka ce su aljanna za su, an gane ko? Saboda mi saboda su yare ne, da ɗiyan musulmi da ɗiyan mushrikai an tafi malamai sun tafi akan haka an gane ko duk da yake akwai na hadisi ma da kilo su ɗiyan mushrikai su ne za a maida yara kankana na aljanna wanda aka ce ma yutufu alaihim wildanun mukhalladu wasu malamai sun da afa hadisi wasu kuma sun inganta shi to almuhimmu dai waɗanda mutane waɗanda misali girma ya kama su su malamai suka ce za a yi musu nasu hisabi ranar tashin alkiyama saboda su hadisai sun zo za a kunna wuta ranar tashin alkiyama sai a ce su shiga duk wanda ya shiga wannan wuta direct aljanna yi saboda umarni na Allah a nan duniya tsanani gare shi zaka ji zahi gare shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huffati aljannatu bil makarihi wa huffatin naru bis shahawat an kewaye aljanna huffatil jannatu bil makarihi ita aljanna an kewaye ta da abin da dan adam bai so saboda dan adam bai son a ce yi bai son a ce ka bari shi yasa malam Bahaushe ce bawan sa kai abin da sa kai ya hibauta ciwo da yanzu mutum abin da yake yi ɗari in kace mai shi guda bai yi saboda umarnin da ka bashi bai so hani dan adam bai son hani ya yi son a bar shi ya zama da yake so to shi yasa kenan abubuwa na shiga aljanna nauyi gare su dan adam bai son su a ce ka yi ko ka bari sai ga mutum shina kiyayya da malamai da su an ce aikata yau ai ba malamai da suka ce ba su ba suna cin wannan umarnin muna ganewa ita ko huta an kewaye ta da shahawat abinda dan adam yake so a shagiya a yi zina a yi barahaza a yi sharholiya duk abinda an ka gada ba to sai a kunna wuta in sun shiga wutar nan aljanna ta kenan kamar sun bi waɗancan umarni na duniya wanda ya ki shiga kuma sai a yi wuta da shi hadisai suna nan in ka diba cikin wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba'asa rasula ka diba cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir ka diba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an ka diba kuma cikin littafin tafsiri da dama wanda misali da kawai da baka to dan haka dai sun kace daga cikin hujjar su su yan wuta kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da za a jefa wata jama'a a ciki sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum sai an tambaye su mai gargadi bai kuwa qalu bala qad ja'ana nadhir sai su ce mai gargadi ya zo muna kenan ko wanda mai gargadi bai zo mai ba litunzira qauman ma unzira aba'uhum kenan su ba su shiga cikin waɗanda su dawo ta haka malamai sun ce wallahu ta'ala alam Allah ce wa qalu kafirai suka ce law kunna nasma'u da dai muna ji ba ji abba su yi ba ji na dauka an gane ko auna aqilu sun ce ko muna hankalta shi yasa ba son da aka saurari magana baka hankalce su ni take nufi kakka zo wajen wa'azi har a tashi baka san ni na ranka ce ba wani sai ya zo wajen wa'azi har a ƙari bai ma san ni ranka ce ba a'a in ka zo ka tsaya ka kashe kunninka ka saurara ka gane ni ake son a ce saboda zuwa wajen wa'azi ba shi kadai da muhimmanci ba a'a gane abin da anka ce ai aiki da shi sun ka ce ma kunna fi ashabis sa'id a mun yi ta fakat zabna wa kunna ma zama min shay'an fi lafi dulalin kabi mun yi wannan alaran ma hankalin ka shina wani wuri kai ma kenan kai hattara wa qalu law kunna nasma wa auna aqil suka ce da mun kasance muna ji ji na karba wa auna aqil muna gane abinda ake faɗa mu hankalta ma kunna fi ashabis sa'ir ba mu kasance daga cikin ashabus sa'ir ba fa atarafu bi dhanbihim Allah ce su da kansu sun yarda da zunubin su Allah ce to fa suhqan li ashabis sa'ir tir suhq shine nisa suhqan wato tir sun yi nisa kenan أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن جاء الله فسحقا لأصحاب السعير نيسا جرهم الله يتبتك إن سعيرا الله كمن سعير يوا إمام الكسائي قارئ إن كوفة ده إمام أبو جعفر المدني سنكر تافا سحقا سحقا سنيما وتسين abin nan domba waɗannan to da yi mata domba da rashin yi mata domba duk dai ma'ana guda ce na fata an fahimta to madalla aya ta gaba wadda akwai taujihul qira'at idan muka duba wato abin nan shine cewa inda Allah subhanahu wata'ala yace amman hadha alladhi yansurukum shin wane ne zai taimake ku an gane ko amman hadha alladhi yansurukum wane ne zai taimake ku amman hadha alladhi huwa jundul lakum wane da an rundunarku yansurukum wanda zai taimake ku min dunir rahman in ba Allah ba wace runduna ta kuke da ita wanda za ta taimake ku wanda ba Allah ba ai babu ta abu amr ibn al-ala al-basri bi khulufin an duri in an ce bi khulufin shi duri mai riwaya ne daga gare shi ya karanta wato yansurkum sannan kuma ya karanta yansurukum dan da ma fi idin ya kamata ya dauki bomba tun da babu abin da ya bishi nasma ko jazma amma sai litakhtiti sai an kai musu tukudi wane ne kuke da shi runduna wanda zai taimake ku min dunin rahman kuma bayan Allah Allah ce inil kafiruna ai kafirai ba su cikin komi inil kafiruna ba a cewa inil kafirina illa fi ghurur suna cikin rudi suna ganin dubarar su ita ce za ta fitar da su an gane ko yawwa mu yi hattara akwai awalam yaro ila tsairi aya ta sha tara ita ba to jihul qira'at bane ita abin da ke cikin ta shine wato abin nan har da a cikin suratul nahli alam yaro ila tsairi musakharatin fi jawi sama alam yarau nan kuma a awalam yarau ne akwai wawun awalam yaro ila tsairi faqahum safatin wa yaqbid to aya ta gaba ko mu ce ayoyin da an da gaba wadanda da tujihul qira'at ita ce aya ta 27 falamma ra'awhu zulfatan Allah ya ce lokacin da sun ka gane shi ra'awhu ay al'azab lokacin da sun gani ko ko alwa'adu kin nan da sun ka tambaya zulfatan yayo kusa da su si atujuhul ladina kafaru sai an ka munana an gane ko kuskocin waɗanda na kafirta an gane ko imamu nafi al-madani da abu ja'far al-madani da ibnu amir al-dimashqi da imamu al-kisa'i al-kufi da kuma ruwais wanda rawi ne na yaqubu suna da al-ishbab sui'at ba si'at ba wannan bai canza ma'ana daga sa'a ya su'una asirin shi siwu'at ne to saboda sinun ta gabaci wa kasara ta gabaci wawun sai an ka maida ta ya'un si'at wujuhul ladina kafaru Allah ce aka munana huskokin kafirai tunda da kaga azaba dama da kaga huskar dan adam ta bude to ya ga abin da yake so da kaga huskar dan dama dan adam in ya ga abin da yake so ko yayi dariya ko yayi mushi ko ya ci gaba da kallon shi in kuma ga abin da bai so ko ya kauda kai ne ko ku ga huska ta daure to si'at wujuhul ladina kafaru za a munana huskokin kafirai wakila za a ce hadal ladhi kuntum bihi tad'una wannan ne kun kasance kuna kirayarwa kuna cewa babu azaba ƙarya ce sai dai jistuwa mallamai suke basuwa to yanzu ga sanin ya bayyana an gane ko tad'una an gane ko kuke kirayarwa ma'ana kuna cewa a kawo ka san kahire suna cewa a kawo eh imam yaqub al-hadrami al-basri shi kadai ya karanta wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'una wannan shine kuke kirayowa tad'una min da'a yad'u tad'una kuma daga idda ayat da'ini to kuke kira idda kuna cewa azaba ƙaryata tad'una kuma kuna kira a kawo azaba cikin ayoyi daban-daban suna cewa annabawa a kawo azaba ba ka ce akwai Allah ba Allah zai kawo azaba to bismillah ni aka ce za a kawo azaba ba wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab Ƙul ka ce da su ara aitun ku bani labari in ahlaka ni Allah idan Allah ya halakar da ni wa man ma'iya da wanda ke tare da ni an gane ko yawwa wa man ma'iya da wanda ke tare da ni aw rahimana ko ko Allah subhanahu wata'ala yayi muna rahama an gane ko to fa man yujirul kafirina min azabin alim wani na zai tsiratar da kafirai daga azaba mai dadi ko da babu mu a duniya in Allah ya ce zai muku azaba ba ai muku wa'azi ba ko ko Allah ya kashe ni da ni da duk masu yin wa'azin an ka huta an ka bar muku duniya kun ka ci karen ku babu babbaka to yanzu in kun ka tilahira kana lamari da kwashewa man yujirul kafirin min azabin alim ai la ahad yujirul kafirin min azabin alim babu wanda zai tsiratar da su daga azaba da take mai radadi ina fata an fahimce ni yawwa to wannan shine to idan muka duba in ahlakani Allah Hamza ya karanta in ahlakani Allah bai sukuni yayi wannan babu wani abin damuwa sannan wa man ma'iya da imamu shu'ba da imamu yaqub da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun karanta wa man ma'i aw rahimana wannan bai san zama ana sai Allah ya ce qul huwa rahman an gane ko kace Allah shine mai rahama wanda ya rahamarsa ta cika amanna bihi mun yi imani da Allah wa alaihi tawakkalna kuma gare shi kadai muka dogara an gane ko to fasa ta'lamuna da sannu za ku sani man huwa fi dalalin mubin wani da a cikin bata wanda take bayyananna an gane ko yawwa fasa ta'lamuna wannan ita ce wato qira'a ta abin nan ta jamhur imamul kisa'i al-kufi ya karanta fasa ya'lamuna da sannu za su sanin man huwa fi dalalin mubin wani na a cikin bata wato bayyananna idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa da suka zo karkashin wannan aya sun ka ce ƙira'a ta fasata alam fasta ya alamuna ta imam al-kisa'i kenan wanda an ka karanta da ya'un bi usulubil ghaibi kenan saboda an ce tana komawa ne zuwa ga kafirai fa man yujirul kafirina min azabin ali wa zai tsirtar da kafirai kaga babu sunan sai an ka ce fasta ya alamuna za su sani su kafiran ita ko ƙira'a ta fasata alamuna sun ka ce mahmulatun alama qablaha ita ma an hankalta mu siyakin da ya gabace ta asyaku kenan astabiq da Allah ce qul ara'aytum ku bani labari ku na fata an fahimta kenan ko ce ta zo daidai da usulubi baka ce kai wanda ka karanta larabci na an samu matsala matsala ko yi a samu ba kai na ka samu matsala yawwa sai Allah ce kul ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum ghauran in ruwanku ya kasance ghauran ya faki ko ya kafe in ji kanawa ghauran masdar ne daga ghara alhamdulillah kasira ghara yau yahdikumullahu yuslihu barakum ghara yahuru sai a ce ghauran to ismul fa'il gha'iran kenan in asbaha ma'ukum gha'iran ne ismul fa'il sai an ka masa kenan in asbaha ma'ukum zu ghaurin ne in ruwanku sun ka zamanto ma'abuta kafewa sun ka kafe ko sun ka haƙi faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai muku zo muku da ruwa mai kuga ai babu shi ma'in wadansu malamai suka ce asalin shi ma'ayin ne wasu kuma suka ce asalin shi ma'ayun ne kadiba cikin kenan in an ce ma'ayun daga ana ya'unu ne ba wancan na ana ya'unu taimako ba an gane ko ko ko an ce asalin shi ma'in ma'in ne kenan daga ana ya'ini kadiba cikin aljadwal fi irab alquran alkarim nam abdurrahman abdurrahim mahmud safi to anan abinda zamu karkare da shi da yake ba lokacin mu ya tafi malam misbahu akwai mas'ala biyu da ya kamata a kawo guda kissa ta guda kuma wato mas'ala ce ta balaga da aqida wacce zamu kawo zamu harar ita ta aqida ko da aqida na balaga dibo nan da Allah ce kul huwar rahmanu sai ce ni amanna bihi bai ce bihi amanna ba amma wa alaihi tawakkalna bai ce wa tawakkalna alaihi ba shi fi'ili na farko sai ya gabaci jaruwar majrur fi'ili na biyu kuma sai jaruwar majrur ya gabace shi to biya dalili sai sun ka ce amanna bihi la yufidul hasar ba yana nusa makan cewa ba kenan saboda ba da Allah ɗaya ake imani ba rukunan imani shidda ne shi yasa bai ce bihi amanna ba da shi kadai muka imani don ana imani da Allah ana imani da manzo amana rasul bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kuma ana imani da kaddara kuma ana imani da ranar karshe kaga sai kawo shi ba da usulul hasr ba amma wa alaihi tawakkalna ga Allah kadai mun ka dogara ba a ce tawakkalna alaihi ba saboda ba a dogaro ga kowa in ba ga Allah ba sai kaddama jarwal majrur nashi mun gane wannan kaji aqida da balaga sun haɗi tunda dogaro ga Allah ibadar aqida na shi ko babi na kissa kadiba cikin jalalaini wanda aya da anka karanta ta qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaurun fama itu kahin ba mu je ga balaga dibo akwai qul qul ukku anan wanga wurin kaga akwai qul ara'aytum in ahlakani Allah nabiyu qul huwar rahman sannan qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaurun kai hattara kenan in kace ara'aytum sai ka ce huwa sannan ka ce ara'aytum mai har da qur'ani to nan wadda aya da an ka karanta ta qul ara'aytum in asbaha ba'ukum ghawran ku bani labari in ruwanku sun kafe an gari ko fa man ya'tikum bima in ma'in Allah ce wa zai muku wa zai muku da ruwa masu kukuga akwai wani katon kaddara shi na tsaye sai ce ta atibi hil fuus wal ma'awid da diga da helu sun kace yace su ba su zo da ruwan an gari ko an ce in ruwanku sun ka kafe wa sai ka muku su sai ce ai akwai diga in an ka buga an ka sa helu abin ga ai sai a hido ruwa shina faɗin wannan magana sai Allah ya sa ruwan idon shi sun ka tarare gaba ɗaya to kahin shi sai shi ɗebo waɗancan da a cikin ƙarƙashin ƙasa shi mai dona idon shi sassa izgilin mutum shi bar kai ga Allah izgilin mutum shi bar kai ga Allah saboda Allah ba abin wasa bane kaga da an kai taro na abin da na 2025 a ƙasar America a birnin Los Angeles kaga Los gari ne Angeles yana nuna garin mala'iku gari yana nuna akwai aƙida amma sai an ka samu da an kai taro na hollywood na babban fina-finai na amerika za a ba da tukunci da lada ga waɗanda sun kai fice sai an ka samu fim guda uku to wani farko ko ya samu maki sha ɗaya ne na biyu ya samu maki uku ina ganin na uku fim ɗin ya samu maki ɗaya to sai an ka nemo wata yan fina-finai ta amerika ta ban dariya ana kiranta nikki glazer sai ta zo tana bayani wai kayan a bada bayani ta ce to bari mu gani waɗanda sun kaci sun ka samu abin nan sai an ka ce to film na kaza ya samu maki goma sha ɗaya sai an kai rap rap rap rap an kai tabi an ka ce film na kaza shi ko ya samu maki uku kenan shi annabi an kai rap rap rap an kai tabi sai an ka ce to yanzu maroko a haɗa film na uku sai ta kiya sai ta ce to Allah subhanahu wa ta'ala God Allah kenan shi ne suka ce ma God an gane ko ta ce the creator of man uh, of universe Allah wanda ya ce le creator de l'univers da English na take magana ta ce zero mention Allah ya samu zero mention zero shina nan saman intanet sai ka gani ta ce kuma wannan ba abin ban mamaki ba ne fasu ita los angeles sunanta godless town in an ka ce god da english allah to less in an ka kara ma kalima wadda ba ta da less tun asalinta ba ta da shi to tana duba contrary da english kenan in an ce god abu ne wanda yake da alaka da allah ko allah less kuma tunda an kara ta can asali ba ta da shi to ta kuma kishiya kenan godless town gari ne wanda ba na allah ba babu allah babu zancen allah kwata-kwata sai an kai dariya an kai ha ha ha shi kenan ana ƙare haka ‘yan awowi kaɗan sai Allah ta wuta garin gaba ɗaya ta ƙone shi sai ta bar masallaci in akwai wanda zai yi yaƙi da Allah tun da an ce Amerika tana da ƙarfi to Allah ya ƙone garin Los Angeles muna ganewa shiru manya-manya 'yan fina-finai na wannan ƙasar waɗanda dama Los Angeles shine gari mafi hatsari a Amerika don sun ce makamai sun yaɗu a cikin wutan na manya-manya 'yan luwaɗi na duniya suke garin Allah ya ƙone shi wutar ta canye garin kuma an ka huta ko ba a yi komi ba sun kaddara asarar da sun kai ta biliyan na amurka 300 tuwa san miliyar da dola to amurka ko mutum guda ka kashe mata zai ta yaki to ga gari na allah ya kone wani na yaki da allah tun da sun ce godless down na kuma ga masallaci nan bai kone ba shasta irin wannan izgili komi kaka yi duk izgilinka ka yi da mutane irinka kuma ka bari da bayan allah na gari in ma muguna da mugu sun kaɗu can su yi abin su in kaga Allah ya bar mutum ya ci gaba da wato banna to ka sa abu biyu na farko bai taɓa bayan Allah na gari waɗanda babu ruwansu dama ɗan duniya na da ɗan duniya in sun haɗu a ita bila'i sai Allah shi bar su abu na biyu bai taɓa addini in dai kana taɓa bayan Allah na gari ko ko kana taɓa addini to wallahi komi ka taka duniya Allah ba zai daga maka kafa ba nan da nan na an yi ta ta ƙari don kai ba komi ka ci gaban Allah ba kuma Allah shi kare da kai an yi irin ta dubbai Allah ya kare da su don haka ka nisanci wannan duk abin da kaka kya izgili da addini kya izgili da bayan Allah na gari wanda babu ruwansu da duniyar ka da harkokinka kai da duniyar ta sha ba kai can ka sai ka duniyar duniya ku ta yi to wannan shine kawo mu karshen bayanai da zamu gabatar a cikin wato suratu al-mulk kenan na tawjihul qira'at abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma a matsayin mu da dalibai Allah shi gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته